الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan yini na litinin bakwai ga watan hudu watan rabi'un al-akhir hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1447 ci gaba da karatunmu na littafi ash-shama'il al-muhammadiyya wallafa ta al-imam abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala zamu tashi babi na 46 babu ma ja'a fi tawadu'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam karatu na 15 na'am nan da shi na'am babi mai magana akan abin da ya zo na tawadu kankantar da kai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tawadu akwai wanda ya kasance shi wajibi ne dole ne sai an yi tawadu'i wurin karban gaskiya wurin bin doka ta gaskiya tawadu kishiyar takabbur shi wannan dole ne su shi takabbur haramun ne wa diddul haram wajibu an gane ku da ya ce ya siffanta girman kai da cewa batarul haqqi wa ghamtun nas rashin raina mutane da kuma rashin ture gaskiya ko da ta fito daga wanda yake ƙasa da kai wannan wajibi ne kuma tawadu'u na cikin tawadu'u tawadu' ma Allah shi wannan min aujabil wajibat girman kai gurin bin dokar Allah shi wannan kafirci kufrul menene al-kibr kafirci na girman kai irin yadda su fir'auna su shaidan suka yi Allah ta'ala ya ce illa iblisa aba wastakbara wato kufur istikbar to daka tawadu akwai na mustahabbi na abubuwa da suka shafi athra ka fifita waninka akan ka duk da abin haƙƙin ka ne to wannan shi mustahabbi ne wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa أحمد بن منيع دا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي زميل شني سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وندا كسنتي ثقة من صغار العاشرة رجال الترمذي والنسائي يا رسول الله بيو دا 40 da tara da ma wasu malaman dai daga cikin malaman Tirmidhi da suka ruwaito daga Sufyan ibn Uyayna daga Az-Zuhri daga Ubaidullah wato Ubaidullah shine ibn Abdullah ibn Utbah ibn Abdullah ibn Mas'ud al-Hudhali wanda yake thiqatun faqihun thabtun min thalitha wa min rijal al-jama'a ya rasu 94 ko na abu makamancin haka daga ibnu abbas radiyallahu anhuma daga abdul daga umar dan khattab radiyallahu anhu riwayatul aqran riwayatul sahabati ba'dhum min ba'd lakinnaha min jins riwayatul asaghiri anil akabir yace qala rasulullah sallallahu la tatruni wa qad dubita la tutruni atra yutri itra'an la tuturuni kama aqratin nasara ibn maryam kar ku wuce iyaka gurin yabona kamar yanda kiristoci suka wuce iyaka gurin yabon annabi isa dan maryam har suka ce dan Allah suka ce Allah suka ce na ukun Allah subhanallah inna ma ana abdu kadai ni bawa faqulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan Allah kuma manzon sa ne domin kiran shi abdu abdullahi daraja ce gare shi shi yasa Allah gurin maqamat as-samiya al-murtafi'a bai ma kira shi da rasulu ko nabiyu ba sai ya kira shi da abdullah subhanalladhi asra bi 'abdihi layla tabarakalladhi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi alhamdulillahi alladhi anzala 'ala 'abdihi al-furqan wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna 'ala 'abdina wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu yadullu 'ala annaha manzilatun 'aliyah na'am daga wannan tawadu'u ne na mustahab an gane ko daga Ali ibn Hujr daga Suwaid ibn Abdul Aziz lakinnahu da'if Suwaid ibn Abdul Aziz ضعيف من رجال الترمذي وابن ماجه من من كبار الطبقة التاسعة لقى حميد حميد ابن حميد أنن ابن أبي حميد كينوكو الطويل لقى أنس بن مالك تشوى وتما تاتازو قرم من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشي إن لي إليك حاجة للي إنا دبكاتا زوا غريكا أنا تاكاو وتشكوى وإما يزمنت وتفتوى زائمتكو ونتيمكو دومن تاسن النبي مليئني أكن دكا بيه zai iya ba ta taimako na abinci ko wani wato ta shawara kuma sannan fatawa ta zo alal khabiri saqatat an gane ko da haka fa qala jilisi fi ayi tariq al madinati shi'ti ajlis ilay ki zauna a kowace hanya daga hanyoyin madina kika zauna zan zo in tadda ki shine wancan halakakken la'anan ne ya fassara da lungu yace ta je wani lungu ta ya zo ya same ta subhanallah subhanallah fi qalbihi hajatun qadaha yani hilal hiyal annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda yaji a hankalce ne tariq fa aka ce tariq mamarrun nas alwasi' alkabir yake zauna na zo kuma matar an ce fi aqliha shay wanda ya tabbata muslim hadhihi riwaya lam tathbut lakin riwayatu muslimin sahiha thabita to akwai tabuwa a cikin hankalin ya nuna tawadu'un annabi sallama na har wanda bai da hankali ma annabi yana iya saurara shi annabi ya ce a kore ta za a kora ta amma ya saurare ta kun gane ku ce zan zo in zauna mi fira da ke saurare ki wala Allah cikin labarin wani mahaukacin a samu wata warakar ba ga suke ce mishi a akalul majanin na'am muje gaba نعم آه نعم علي بن حجر دق علي بن مسهر علي بن مسهر آه ثقة كم مسلم الأعور شيني مسلم ابن كيسان الضبي الملائي آه الأعور wanda ya kasance abu abdullahi al-kufi da'ifi ne da'ifi ne min al-khamisa anas bin malik yake cewa sallama ya kasance ya'udu al-marid yana zuwa gaida mara lafiya hadhihi thabit hadha thabitun fi ahadith kathira wa yashhadu al-janaiz yana halartar sallar gawa har ma yakan yi fada in ba a sanar da shi ba in mutumin kirki ne ya rasu kama hadatha fi hadithati allati taqummu al-masjid ko wa yarkabu al-himar sallama yana hawa yana hawa jaki har ma ya goyo ko kuntu radifan nabi sallama ala himarin lisan mu'ad ko wa yujibu da'wat al-abd yana amsa gayyata na bawa gashi mahaukaciya ma ya ce da inda take so zai zo ya zauna su fira da ita ya saurari fatawowinta wa kana yawma bani quraiza ala himarin makhtumin bi hablin min lif ranar da aka yi yakin banu quraiza wanda ya kasance aqiba ghazwatul khandaq annabi sallama yana haye saman jakin da linzamin shi ma an yi da igiya ne wani tsamma-tsamma haka wa alaihi ikafun millif kuma a wato ainihin sirdi ko akumari ake ce sirdin jakin ya kasance na ciyawa ne ba irin wancan na shimfiɗa da matala daga da dullu ala takashufi halihi wa tawadu'ihi wa adamu tarafu'ihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam in kana alhadithu da'ifan نعم
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا إلى خبز الشعير وبهالة السنخة فيجيب وقد كان له جيد عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات.
نعم واصل بن عبد الأعلى الكوفي واصل بن عبد الأعلى بن هلال الأسدي الكوفي ثقة من رجال الإمام مسلم والأربعة ومن الطبقة العاشرة يرسو أربع وأربعين بعد المئتين محمد بن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان الضبي يا قبات الأعمش سليمان بن مهران أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yud'a ila khubz ash-sha'ir akan kira shi gayyata zuwa ga waina ko gurasa ta sha'ir ba wani dambun nama ba ba wani abincin a zo a gani ba wal ihalati sakhinati kuma akan gayyace shi zuwa ga miya wadda take wato ainihin ta fara canzawa ta fara yami miya wadda ta yi yami ko romo wanda ya yi yami fayujibu kuma ya amsa wannan gayyata Allahu akbar ga wanda da ka gan shi gurin gayyata to mai kaurin wuya ne ya gayyata wala kad kana lahu dir'un inda yahudiyyun sana ya kasance yana da silke da ya kai jingina gurin ba yahudi fama wajada ma yafukuha hatta mata bai samu abun bai samu abun da yaje ya fanso wannan silken nashi ba har ya bar duniya hada thabitun fi sahihai an gane ko kaga ya nuna cewa annabi sallama baya daga kai cikin jama'a alhalin yafi kowa yafi kowa ba wata halitta da ta kai shi daraja har ma kana ganin yana buƙatar abincin da zai yi cefane na iyalan shi bai da kuɗi sai je gurin ba yahude ba yahude ne ba zai ba da bashi ba gane ko in musulmi ne zai bashi ba zai yadda ya ansa jingina hannun annabi sallallahu ya shiga bakin duniya ba amma ba yahude dan ya je ya ba da silken shi yana neman kuɗin da zai ba da ya anso silken sa har ya bar duniya bai ba da kan aka jarabce ka da talauci la tazunna bi anna Allah ta'ala la yuhibbuka bidhalika na'am
عن سفيان عن النبي بن شبيح عن يزيد بن عبان عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل الارض وعليه قطيفه لا تساوي اربع دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعه.
نعم. آه Muhammad Mahmud bin Ghailan daga Abu Dawud al-Hafari al-Hafari yon nisba ne zuwa ga Hafar sunan guri ne mawdi'un bil Kufa mawdi'un bil Kufa amma sunan shi Umar ibn Sa'ad ibn Ubaid Umar ibn Sa'ad ibn Ubaid da yake thiqa ne abidun rijali muslimin wal arba'a min at-tabaqati at-tasi'a rasu 203 haka al-Hafari nisba ne zuwa ga gari ko guri a Kufa الربيع بن صبيح صدوق الربيع بن سدي بن صبيح السعدي البصري صدوق لكنه سيء الحفظ يا جبات يزيد ابن أبان يزيد بن أبان الرقاشي هذا تقدمنا تقدم الكلام فيه والذي قال فيه شعبة ما قال قانيكو يزيد بن أبان الرقاشي يزيد بن أبان الرقاشي لقى أنس بن مالك رضي الله عنه يكي وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya yi ainihin wato aikin hajji a saman abin hawa wato wanda ya kasance tsohon jaki haka wa alaihi qatifatun la tusawi arba'ata darahima akwai shimfiɗa saman wannan jakin wanda bai wuce wato ainihin dirhami bai ma kai dirhami hudu Allahumma yace Allahumma ja'alhu hajjan la riya fihi wala sum'a ce Allah ka sa hajjin ne hajjin da muka yi babu riya cikin sa kuma babu sum'a riya an ta'mala li yaraka an-nas wa sum'atu an tusmi'ahum ma fa'altahu min al-khair wal iyad billah na'am
شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقولوا ما يعلمون من كراهته لذلك نعم عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام أتو الدارمي دقى عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي دقى حماد بن سلمة بن دينار daga Humayd ibn Abi Humayd ne tawil daga Anas dan Malik radiyallahu anhu ce lam yakun shakhsun ahabbu ilaihim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su sahabbai ba wani wanda suke so sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala wa kanu idza ra'awhu lam lam yaqumu in suka ganshi ba sa miƙewa duk da haka lima ya'lamuna min karahiyatihi lidhalik saboda sun san annabi yana kyamar haka har annabi sallallahu alaihi yake so wanda yace wanda yake so mutane da sun ganshi su miƙe falyatabawwa maq'adahu minan nar هذه صفة ذميمة حتى بعض الأساتذة يربون يعني تلامذتهم على ذلك هذا شيء قبيح نعم أحسن الله إليك قال حدثنا سفيان بن وجيه قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة مثل ما أبا عبد الله أبا عبد الله عن ابن أبي هلا أن الحسن بن علي بن أبي قال سألت خالي هند هند بن أبي هلا وكان بشارا الحكيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتري وأنا أشتري أن يشرب منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر فذكر الحديث بكله قال الحسن فكتمت عن فكتمت عن حسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني اليه فساله عما سالته عنه ووجدته قد سال اباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين فسالت ابي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان اذا اوى الى منزله جز جزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزأ لل- جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاشة عن العامة فيرد فيرد ذلك أحسن الله إليكم فيرد ذلك بالخاشة عن العامة ولا يدخل عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار إيثار أهل الفضل بإذنه و- وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو ومنهم ذل فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يشبههم فيما يشبههم والأمة من مسا- من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغ- إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره ولا ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواب ويخرجون أدلة على الخير قال فسألته عن مخرجه كيف يشنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينكرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يقضي عن أحد منهم بشر بشره ولا خلقه بشره بشره ولا خلقه ويتفقد أش- أشعاره ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويحسن الحسن ويقويه ويحسن ويحسن الحسن وي- ويقويه ويقبح القبيح وي- وي- وينهيه مقتدر الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل بكل حال عنده عتاد لا يقش- لا يقشر عن الحق ولا يجاوزه ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عند أفضلهم عنده أعمهم مشيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مس- مساواة ومنازلة قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه مما جالسه أو فارقه في حاجة شاغره حتى يكون هو المنشرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بنو- أو بموسول من القول قد وسع الناس بسطه وخلق وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وشر لا ترفع فيه الأشواك ولا تؤذن فيه الحلم ولا تثنى فلتاته متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغني
na kaga dogon hadisi ko نعم
na daga sufyan ibn waki' yana da rauni daga jami' ibn umar ibn abd alrahman al-ijli da'ifi ne rajulun min bani tamim majhuli ne آه، نعم الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله na tambaye shi game da kwalliyar annabi sallallahu alaihi ana ashtahi an yasifa li minha shay'a ina so ya siffanta min wani abu na daga kwalliyarsa fa qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhaman mufakhama nabi ya kasance babba ne abin girmamawa ya tala'la wujuhu tala'lu al-qamari laylatal badr fuskar shi tana kyalli yanda ka san hasken wata daren sha hudu fa zakara alhaditha bi tuli qala alhasan fa katamtu alhusayn zamanan na boye ma alhusayn wannan labari tsawon lokaci thumma haddathtuhu fa wajadtuhu qad sabaqani ilay nazo bashi labari yace ai na riga ka sam tambaye shi fa sa'alahu amma sa'altuhu anhu ya tambayi wasaf innan daga abinda na tambaye sa wa wajadtuhu qad sa'ala abahu amma madkhalihi wa makhrajihi wa shakli na tadda ya tambayi babansa sayyidina ali game da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ya shiga gida da yanda yake in ya fita da yanayin kamannin shi da sauran duk da sun san annabi amma suna kananu ne lokacin sosai an gane ko falam ya da' minhu shay'an bi bar komi bana daga sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya bani labari قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزاء دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه النبي يسو زوا جدا يكرب شغك جدا زوا كشي uku wani bangare na shi ne na ubangiji ne na ibada wani bangare na kulawa da iyalansa ne wani bangare kuma na nashi bukatun ne ciki bukatun al'umma suke shiga thumma jazza juz'ahu bainahu wa bainan nasi shi bangaren lokacin shi sai ya raba tsakanin shi da mutane saboda tadhiya فيرد فيرد ذلك بالخاصة على العامة sai ya dinga mai da wannan lokaci daga mutane na daban da sauran gama gari duka yana saurara su wala yadkhiru anhum shay'an baya boye musu komi na wadata ko arzikin sa duk abin da suka roka yana ba su wa kana min siratihi fi juz'il ummati itharu ahli al-fadli bi idnihi wato a cikin labarin annabi cikin juzi'i na al'umma inda yake zama da su yakan fifita masu falala da izinin shi yace wani ku bashi ya fara magana saboda shine kabir kabirul qawmi aw wani abu makamancin haka wa qasamuhu ala qadari fadlihim fi din in zai raba wani kaso na dukiya to yakan raba da gwargwadon darajarsu a addini duk da wani lokaci yakan ba wanda yake duna saboda kasancewar ana so a jawo zuciyar shi faminhum zulhajati wa minhum zulhajatain wa minhum zulhawa'ij bukatun mutane wani ɗaya wani biyu wani bukatu gare da ya fa yatashaghalu bihim sai ya maida hankali akan kula da su wa yashghaluhum fima yaslihuhu yuslihuhum wal umma ya shagaltar da su dan aikata abin da zai amfane su ya amfani al'umma min musa'alatihim anhu na daga tambayar da suke mishi wa ikhbaruhum billadhi yanbaghi lahum da basu labarin abin da ya dace gare su ya qulu lil ballighi shahidu minkum al ghaiba wanda yake nan ya ji wani sako daga gare ni ya isar ma wanda baya nan wa ablighu hajata man la yastati'u iblaghaha ku isar da ku iso min da buƙatar wanda baya iya zuwa ya same ni ya iso da buƙatar shi fa innahu man ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha thabbata Allahu qadamayhi yawm al qiyamah hadha yani a wannan guri ya tabbata wanda ya isar ma shugaba bukatar wanda bai iya kai bukatar shi zuwa ga shugaba Allah zai tabbatar da digadigin shi ranar alkiyama ranar da digadigi suke gocewa kamar da hadisin ya ce yau matazulul aqdam la yadhkuru indahu illa dha la yadhkuru indahu illa dhalik ba abinda ake ambata gurin annabi sai haka bukatun al'umma da taimakon al'umma babu gulma babu tsugudidi yake cewa wala yaqbalu min ahadin ghaira baya karban wata fira daga wani in ba wannan ba yadkhuluna ruwadan sukan shiga gurin shi mabukata wala yaftariquna illa an dhawaqin ba sa rabuwa face a matsayin an ba su abin da suka zo nema sun samu bukatar su wa yakhrujuna adillatan ala alkhairi sanda za su fito shi kaga suna nuni zuwa ga alkhairi sun koyi wa'azi da tarbiyya qala fa sa'altu an makhrajihi kayfa yasna'u fihi qala kana rasulullah yakhzunu lisanahu illa fima yu'nihi fi fima ya'ni yana killace harshen shi baya faɗin komi sai abin da ya shafe shi wa yu'lifuhum yana jawo kan yana hada kan sahabbai wala yunaffiruhum baya korasu da tsanantawa wa yukrimu karima kulli qaumin yana girmama babban kowace jama'a wa yuwallihi alaihim yakan shugabantar da shi akan su wa yuhadhiru nasa yana ma mutane gargadi wa yahtarisu minhum yana taka tsantsan da su min ghairi an yatuya an ahadin minhum bishrahu wala khuluqa ba tare da ya hana sakin fuskar shi ko ya hana wani kyakkyawan halin shi ga al'umma ba wa yaftaqidu ashabahu yana bibiyar lamarin sahabbansa ba binciken kokon ba bana yana ana binciken wane lafiya ko bai da lafiya ne wane ya jikin shi wane ya wato ainihin ya dawo daga balagu shine tafakkuri an gane ko yana tambaya akan su wa yasalun nasa amma fi nas yakan tambayi mutane shi me yake damuwar mutane misali a ce yanzu dabino ya sauko abinci ya yi arhakuwa da sauransu yani kana harisan alaihi wa yuhsinu wa yuhassinu alhasina wa yuqawwi yana kyautata abu mai kyau ya girmama shi ya karfafa shi wa yuqabbihu alqabiha wa yuwahi yana raunana abu mai muni yakan munata abu mai muni ya raunatar da shi wa mu'tadilul amr annabi lamarin shi tsakatsaki ne ba wuce iyaka babu sakaci ghaira mukhtalifin baya saba mawa abinda aka saba da shi daga gare shi na kyautatawa da alheri la yaghfulu makhafata an yaghfulu ba sa baya gafala saboda tsoron kar sahabbai su gafala wala aw yamallu ko kuma su gaji likulli halin indahu atad kowane lamari أو أو يميل ko su karkace likulli halin indahu atad kowane hali yana da tanadin shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya taho ya san yanda zai tunkare shi la yuqassiru anil haqqi wa la yujawizu baya baya tauye gaskiya kuma baya wuce ta alladhina yalunahu minan nasi khiyaruhum wanda suke kusa da shi cikin mutane sune mafiya falala liyaliyani minkum dhawul ahlami wan nuha wa afdaluhum indahu a'ammuhum nasihatan wanda yafi falala gurin sa shine wanda yafi sauke haƙƙin kowa nasiha shine asali wato ikhlasul amr wa a'zamuhum indahu manzilatan ahsanuhum muwasatan wa mu'azara wanda yafi girman matsayi gurin sa shine wanda yafi kyautatawa mutane da taimakon su قال فسألت عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكره بايا ميكي واكو يزونا سي cikin ambatan Allah ce bismillah ce alhamdulillah ce astaghfirullah hakaza kana da'abu fa idan taha ila qaumin in yazo zuwa ga mutane jalasa haythu yantahi bihi almajlis inda gurin zama ya kare nan yake zama ba cewa dole sai an matsa mishi duk da asali inda wani ne ka zo guri sai ya ce a matsawa malam wannan ya halatta amma kai da kanka ka ce kai matsa in zauna sai dai in babu guri ne sun yi wani zama baki baki sai ka ce to ku dan matsa mu in zauna amma ko sun matsa asali karshen bencin zaka zauna sai in su ne suka ce ku shigo tsakiya amma in wani a gurin sai ya ga wannan babban mutum ne ko wannan malami ne ko wannan shugaba ne sai ya ce da Allah ku matsa mai ya zauna tsakiya ku ba shi guri mai kyau ya zauna kai tashi ka ba malam guri wannan ya halatta يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا ku tashi ma shizu fa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat bi kamata majalisi ya zama malami shi ke zama gefen kwata to abu ya kamata a girmama shi an gane ko su malamai ana girmama su laysa minna man lam yarham saghirana wa lam wa ya'rif haqqaka bi wa ya'rif li'alimina haqqa riwayar ahmad tayyib sai yake cewa wa ya'muru bidhalika yana umarni da haka yu'ti kullu julasa'ihi bi nasibi kowane abokin zaman shi annabi yakan bashi kasan shi da haƙƙin shi la tabkhasun nasa ashiya'ahu la yahsabu jalisuhu anna ahadan akramu alayhi minhu duk mai zama da annabi baya tsammanin akwai wanda ya fi shi daraja gurin annabi fiye da shi gani yake ya fi kowa sau da yanda yake sakin ma kowa fiska mimman jalasahu aw fawadahu fi hajatin sabarahu ko ya zo mai tattaunawa mufawada shine neman a cimmawa wata matsaya ko wani ya zo gurin annabi sallama gurin tattaunawa kan wata bukata to annabi yakan yi haƙurin zama da shi a jima ana yi ba zai ce kai ina da uzuri da Allah je ka sai wata rana hatta ya kuna huwal munsarifu anhu har sai in wancan ne ya juya ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول duk wanda ya tambaya annabi wata bukata ba zai koma ba sai da wannan abin da ya nema ko da magana mai dadi kad wasa'an nasa basduhu wa khuluqu halin shi da kyautar shi ta shafi kowa ba wanda bai shiga ciki ba fasara lahum aban wa saru indahu fil haqqi sawa'a sai ya zama uba gare su al'abur ruhi kenan kuma suka zamanto a gurin haƙƙi duk ɗaya ne gurin su duk wanda bai da gaskiya za a ce bai da gaskiya duk mai gaskiya duk kankantar shi za a nemo mushi ita majlisuhu majlisu ilmin wa hilmin wa haya'in wa amanatin wa sabr majlisin annabi guri ne na ilimi da haƙuri da juriya da juriya shine hilmu da kunya da amana da haƙuri la turfa'u fihi al-aswat ba a daga sauti a gurin an hana su da turfa'u aswatukum fawqa sautin nabi wa la tu'banu fihi al-hurum ba a cin mutuncin mutane ba a keta alfarmar al'umma a cikin sa wa la tuthna falatatuhu ba a yada kuskuren da akai a wannan gurin muta'adilina tuna ganin kansu daidai wa daida bal kanu yatafadaluna fihi bittaqwa kawai dai sukan fifita a gurin shi ne da takawa wanda yafi takawa shi yafi daraja gurin annabi inna akramakum indallahi taqakum mutawadi'ina masu kankan da kai ne yuwaqqiruna fihi alkabir a wannan gurin suna girmama babba wa yarhamuna fihi as-saghir suna tausayin karami wa yu'thiruna dhal haja suna fifita wanda yafi bukata wa yahfazuna al-ghariba suna kiyaye mutuncin bako na'am kalimat yani masu kyau amma dai hadisin da'if na'am
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي قراء لقليت ولو دعوك عليه لأعتقد نعم محمد بن عبد الله بن بزيغ آه wannan thika ne min rijali muslimin wa tirmidhi wa nasa'i da tabaqatul ashira da yana mutumin kasar basra ya rasu 247 bishr ibn al-mufaddal thiqatun thabtun min a'lami ahli al-basra قال الإمام أحمد عنه إلى بشر المنتهى في التثبت ببصرة أو بالبصرة سعيد أنا نقول شيني ابن عروبة سعيد أن قتادة ابن عروبة من أوثق الناس في يعني fi qatada ko sa'id ibn aruba aruba din sunan shi mihran al-yashkuri maulahum abu an-nadr al-basri thiqatun hafizun lahu tasanif lakinnahu kathiru at-tadlis innahu kathiru at-tadlis wa kana min athbati an-nas fi qatadata fi fi fi qatada na'am to ciyarwato daga qatada ibn di'ama السدوسي daga Anas dan Malik radiyallahu anhu za Allah sallama yace law uhdiya ilayya qura'un laqabil da za a yi min kyautar wato kaurin akuya da aka zaizaye da an ba an yayyanke shi sai sai kashin da sai na karba an gane ko walau du'itu alayhi la ajabtu da za a gayyace ni walima kuma a gaya min kashin kashin kaurin akuya ne aka dafa to zan je tunda ba abincin bane zai kai shi amsa wacce za ta kai shi aka gayyace ka walima ka ko baka samu abincin ba dai sai bo amma sai ka samu da ka dai amsa an gane ku na'am asluhu fi sahihain na'am aw fi al-bukhari na'am
جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب براكب بدر ولا بجلال
ya ce annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya zo guri na inji jabir dan abdullah ba yana haye haye saman alfadari ba ba saman wato ainihu ba saman wani doki ba rijalu hu rijalu shaykhaini na'am
قال حدثنا ابو نعيم قال انبانا يحيى بن ابي هيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلمان يقال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسه
اسناده صحيح يوسف بن عبد الله بن سلام الأصح أنه صحابي الأصح أنه صحابي هو ابن عبد الله بن سلام آه صحابي صغير وثقه العجلي شي عجلي أقولين شي تابعيني تندي يجي ثقان ما أبن ديفي كما أرخه وترجم له البخاري وابن حجر وابن عبد البر ويعني ابن الأثير سنياش ذكروه في الصحابة من صغار الصحابة بل هذا الحديث يدل على أنه صحابي إسناد هذا ثابت قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف يدل على أن له رؤيا wa aq'adani fi hijri zaunar da ni saman cinyarsa wa masaha ala ra'si ya shafi kaina ya laha min karama na'am
قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا وهو ابن الشريح قال حدثنا يزيد النقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل ملف وخفيفه كنا نرى ثمنها أربعة دراهم فلما استوت به رائلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء
هذا تقدم لكن فيه زيادة فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء بسياق آخر تقدم قريبا نعم إنه ضعيف أحسن الله إليكم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت بن الجناني وهاشم بن أحوص عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خلاقا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب له دليلا عليه بالباع قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الباع وكان يأخذ الباع قال ثابت فسمعت أنس بن الجناني وأنه يقول فما سمع لي طعام أقدر أن يسمع فيه بالباع إلا شيء
نعم آه، إسحاق بن منصور الكوسج عبد الرح- الرزاق بن همام الصنعاني معمر بن راشد الأزدي ثابت بن أسلم البناني دق عاصم الأحول دق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عاصم شين ابن سلمان وابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري ثقة من الرابعة لم يتكلم فيه إلا القطان فكأنه بسبب دخوله في الولاية لذلك تكلم فيه القطان لأنه من طبقة المتشددين يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى Mm, ka san ko tashaddudi mutum yayi in gurin kare sunna ne yaba shi ake kamar su nasa'i su shu'ba ai duk yabo muke musu amma mutashaddidun ne cikin cikin kare sunna daga Anas dan Malik radiyallahu anhu anna rajulan khayyatan da'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani tela ya gayyaci Annabi sallallahu alaihi qarraba lahu tharidan sai ya gusanto mushi da tharid Ah, mun sha bayani kan abincin tharid alaihi dubba akwai kabewa a sama qala fa kana rasulullah ya akhudhu dubba wa kana yuhibbu dubba nabi yake ta daukan kabewa yana ci dama yana santa thabit yace fa sami'tu anasan radiyallahu anhu yaqul fama suni'a li ta'amun aqdaru ala an yusna'a fihi dubba illa suni'a ba wani abinci da aka yi mun inda ina da hali da wadatar da sai an yanka kabewa cike tofa sai an sanya ta la'alla ta kasance a da mai tsada ce ko Eh, na'am أحسن الله إليكم حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا بلال بن شرح قال حدثنا معاوية بن صالح بن يحيى بن سعيد بن كثير أنها قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان بشرا من البشر يثني ثوبه ويحمل شاته ويخدم نفسه نعم محمد بن إسماعيل البخاري عبد الله بن صالح كاتب الليث معاوية بن صالح الحمصي صدوق له أوهام يحيى بن سعيد ابن قيس الهذ آه، المدني كان وند يكسنتي ثقة ثبت من رجال الجماعة ومن الطبقة الخامسة يا رسول الله ده أربعين دهود لقى عمرة وهي بنت عبد الله المدنية وهي فقيهة ثقة قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مي النبي يكي صلى الله عليه وسلم أجدانسة قالت كان بشرا من البشر متن يفئر متاني أبن دي سورا متاني سكي يفلي ثوبه ينا دنك تفافنسا wa ya halubu shatahu yakan tatsi nonon dabbarsa wa ya khudumu nafsahu yana makan shi hidima ta kama ka tattaro kayan wankinka ka wanke a cikin gida ba gazawa ce ba mai gida sallallahu alaihi wasallama qad yasna'u dhalika dhimna kalami ummina aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa in kana abdullah ibn salih fihi ma fihi min ad-da'af لكن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن إلا إذا لوحظ إذا لوحظ فيه عله لأنه كان لديه جار يدس في كتبه من الموضوعات والمناكير لكن الإمام البخاري رحمه الله قد أخلص من مروياته شيئا فجعلها في الأدب المفرد وغيرها من كتب وغيره من كتبه وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد مفرد فهو من مختارات روايات عبد الله بن صالح مفهوم طيب ناقة مبشر هكذا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك